أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين النبي ولي بالمؤمن أنفسهم وأزواجه أمهاتهم والرحم بعضهم وأولي بعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا وبنجي لنا قيا دنيا قبادا النبي أولي بالمؤمن من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم في النبي النام صلى الله عليه وسلم النبي محمد أولى بالمؤمن من أنفسهم wato shi ya fi jibintar shi a wajen muminai son zatinsa ya fi son su so zatinsu wato ya fi cancanta a kan rayukansu saboda idan da mutum zai ga ya fi son ransa a kan ran annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai je jihadi ba kenan saboda haka ne dole ne ka ji ka fi son annabi akan rayuwarka domin shi ya fi cancanta a kan rayuwarka a kanka kai ma mai rai ɗin saboda haka ne yake cewa duk wanda ya mutu a cikin muminai ya bar bashi ya bar bashi da iyalai masu rauni fa'alayya wa ilayya zan biya bashin kuma ka mini iyalan za su rayu tare da ni amma in ya bar dukiya to a ba wa danginsa su gaje shi sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin fifikon da Allah ya ba shi sallallahu alaihi wasallam a irin wannan wa zuwa ji ummahatu wata rana wani yana sallah daga cikin sahabbai annabi ya kira shi bai zo ba sai da ya gama sallah yace me yasa na kira ka ba ka zo ba sai yanzu yace lokacin da ka kira ni ai ina sallah ne kana sallah ni din in na kira ka kana sallah ba za ka amsa ka zo wurina ba kana ji kuma Allah yana gaya maka ya ayyuhal ladina amanu stajibu lillahi wa lirrasul idza da'akum duk duniya ba wanda ita kana sallah ya kira ka amsa to sallar ta tafi lafiya lau sai dai annabi shi kadai sallallahu alaihi wasallam uwarka bata isa ba ubanka bai isa ba kowa ma bai isa ba iyakan abin da za a ce subhanallah amma ka amsa ka zo ka same shi isar da idar da abin da yake so yi da kai ya sallame kuma kan kan sallar ka sai annabi shi kadai saboda darajar da Allah ya bashi sallallahu alaihi wasallam wa azwajuhu matansa kuma ummahatuhu matansa wato matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama iyayenmu ne kuma duk al'umma gaba ɗaya mazan da matan duka ƴaƴan annabi ne na wannan zamani kowane annabi ma balle annabin mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda manzancin sai hada duk duniya gaba ɗaya sai da in ya tashi yin aure to matar zai za ta aura sai ta fita daga cikin ƴaƴansa ta dawo cikin matansa sallallahu alaihi wasallam wa udarhami ba'dhu mawli ba'd fi kitabillahi wannan cewa matan manzon Allah iyayenmu ne haka ne amma ba ta waɗansu hanyoyi mutum zai iya zama da uwarsa a ɗaki daga shi sai ita amma matan manzon Allah ba za mu iya zama da su a ɗaki daga ɗayan mu sai su ba sai dai in muna da wata dangantaka kamar misalin ƴaƴan ƴan uwansu kamar su ƴaƴan ƴan uwan Aisha ko ‘ya'yan ‘yan uwan hafsa ko ‘ya'yan ‘yan uwan wata daga cikinsu saboda haka ne ma masu riwaya suke cewa urwatun zubair kai wannan hadisi da kariwaita a wajen ummul min aisha wallahi da ina shiga cikin ina shiga cikin gida ba zan bari in karba wurin ka sai na je wajenta in karba a wajenta wa zuwa ji ummahatun wa ularhamin ba'dhum wa ulay ba'dhum fi kitabillahi haka kuma daga yau gado ya koma asalin inda yake tunda an riga an saukar da yusikumullahu fi auladikum da ana gado ne da da imani idan mutum dan uwansa yana makka bai musulmi ne amma bai hijira ya dawo madina ba to ba zai gaje ka ba kai ma ba za ka gaje shi ba wanda yake madina dan uwanka na madina shine zai gaje ka ko ba zumunta tsakaninku ana cikin wannan haka yake a cikin suratul anfali to daga ba sai aka kawo da ƙarshen suratul anfali aka kawo ɗauke wannan hukunci wa ulul rahman babu wa ulul ibadi fi kitabillah inna allaha bi kulli shay'in alim daga nan kuma har zuwa kullum magada waɗanda suke Allah ya riga ya lissafa su a cikin suratul nisa'i to su ne za su gaje ka danginka kenan wa ulul rahman babu wa ulul ibadi fi kitabillah min al-mu'minina wal muhajirina haka a wurin muminai lansaru kenan wal muhajirin da sauran muminan kuma a ansaru wanda suka kaurato daga makka suka dawo madina annabi ya riga ya hada su da yan uwan daga wani dan uwan wani wani dan uwan wani wani dan uwan wani to sai ya zama har dukiya suna rabawa har sai mai gida ce mata na hudu duk wanda kake so a ciki sai in sakan maka ita ka aura ko mata na biyu duk wanda kake so a ciki sai in sakan maka ka aura saboda zumuntar da annabi ya hada musu na yan uwantaka annabi wa ibn nufus wa zaju ma du ular hayan ba'du wa lay ba'du fi kitabillah haka yake a cikin alqur'ani wato cikin suratu suratul nisa'i min al-mu'minin al-muhajirin illa an taqalu ila awliyaikum ma'rufan amma ba hana in kana so kai wani alheri zuwa ga wani mutumin ka ba wanda kake kake kake kake muzumunta da shi wanda ba ta ta aihuwa ba wato wanda kake jibintar sai ke jibintar ka awliya'u kenan wal mu'minu wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd shi dan uwanka ne na na addini yanzu an hana ya gaje ka sai dangi ne na aihuwa ya su gaje ka to ba hana in za ka yi wasiya a cikin dukiyarka abin da bai wuce sulusi ba ko sulusi ko ko kuma bayan sulusi kana iyawa ka bashi shi ainihin wanda yake ba dangin ka din ba kana iyawa ka bashi tunda yake yanzu la wasiyata liwarishin mai gado ba za a bashi a cikin wasiya ba من المؤمن الحاجة إلا أن تؤدوا إلى أولئكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا وأن أرجع أربطها كأسجين قرآن ككرن كذاك سامو عند أكربطها غير ذلك أسجين له المحفوظ ذاك كما أسجين القرآن أربطها
وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وأخذنا وأخذنا ميثاقا غليظا وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومن كون نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا وإذ كتنا يا رسول الله إذا أخذنا من النبيين ميثاقا كاجي كاجي متينكا kowane mumini ka fi cancanta akan rayuwarsa a kansa shi mutumin kuma an faɗi wasu abubuwa bayan nan cewa matanka iyayen muminai ne kuma za a koma gaba ɗaya a yi maganan annabawa wa iska suna lokacin da aka namin nabi na misa gahu lokacin da muka ɗauki alkawari da annabawa ‘yan uwanka kuma sai aka lissafa waɗansu guda hudu daga cikinsu bayan an faɗi wata adafin khasi ke nan al'ami wanda ta sami nabi misa gahu wa min kawmin nuhin wa ibrahim wa musa wa isa ibn maryam wa akhadna minhum mithaqan ghaliza in za a lissafa sai a fara da kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine karshen annaba musulai shine farko wajen lissafi haka shine farko wajen halitta shine farko wajen aika kamun lokacin aikansa ya zo sai na umar ya ce abun mamaki Allah Allah Allah yana girmama ka ya rasulullahi kaga za a lissafa sai ka fara da kai wa minka sannan kuma min nuhin annabi adam na biyu annabi nuhu kenan sannan aka faɗi ibrahima wa musa wa isa ibn maryam aka lissafa aka ce wa akhadna minhu mithaqan ghaliza to waɗannan mun yi mun ɗauki alkawari mai ƙarfi tare da su su ne ake kiran su ulul azmi min ar-rusul Allah yadda ke gaya masa a wazir kama su ulul azmi min ar-rusuli wa la tastajil lahum abu mamaki anan an fara da annabi sallallahu alaihi wasallam min kawmin nuhu wa ibrahim wa musa wa isa ibn maryam amma cikin suratu shura sai aka ce shara lakum min ad-din ma wasi bihi nuhan والذي أوحينا إليك ما وصينا بإبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين can ana maganar shari'a ne cewa shari'a yadda take tun daga annabi adam har zuwa annabi nuhu har zuwa sauran annabawa to da yake annabi nuhu shari'arsa ta riga ta wurin sauran annabawan har ma ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam na ƙarshen annabawa sai aka fara lissafi da shi wa minka min nuhin a can a can aka fara da nuhu din شرع لكم من مواسي به نوحا والذي أوحينا إليك ووصينا بإبراهيم وموسى إذ أنا أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه أنا مجانا كان شريعة ne da addini saboda haka ka fara da Nuhu anan nan ko ana lura da darajar wanda ake magana da shi shi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aka fara da shi sannan aka dauki tarihi aka ce sai Nuhu sannan sai Ibrahima sannan sai Musa sannan sai Isa ibnu Maryam an bi tarihin su kenan wa hakan za mun riki misagan alkawari galizan mai ƙarfi tare da ku ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما يسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما أن أيك منزنيني سجيس إذا أيكا za a tambaye su ranar lahira yau mai jin Allah rusula bai kulu ma za a jibtum ƙaru la ilma lana kuma ubangiji zai gaya musu da kuka je kun isar da aika na mun isar duk za a tambaye su kamar yadda aka baiwa alƙalami amanar isar da aikan Allah ya rubuta akan lawul mafuzu sannan a tambayar ƙarami ka rubuta yadda aka ce maka alƙarami sai ya ji tsoro sai ya fashe shi yasa alƙarami wanci ke fashewa sannan ya ce tambayar ƙarami ka rubuta yadda aka ce maka alƙarami sai ya ji tsoro sai ya fashe shi yasa alƙarami wanci ke fashewa sannan ya ce na isar a gaya a tambayi lahur mafuzu na isar a tambayi lahur mafuzu lalle alƙarami ya isar to da isar kai kuma yaya kai ya ce ya isar shi ma shi lahul mahfuz ya isar ya isar wa israfilu israfilu ya ce ya isar wa jibrilu jibrilu ya ce ya isar wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya isar wa dukkan annabawa gaba ki daya sai a komo kuma sai ai ta tambaya ai ta tambaya kowanne annabi ya tambaye shi da al'ummarsa kowanne annabi ya tambaye shi da al'ummarsa litakunu shuhada ala nasi wa yakuna rasulu alaikum shahida sannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya zama shine mai shaida akan mu bayan mu mun shaida wa annabawa da al'ummatansu in sun yi musu in sun ce ma ja ana min bashirin wala nazirin ba wanda ya taɓa zuwa wurin mu ce Allah ya aiko shi sai sai Allah ya ce to kun yi mutanen ku sun ce ku gaya musu aikana ba ce a'a mun isar da aikanka ya ubangijinmu kuna da shaida sai annaba su suna da shaida al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ta yi musu shaida su isar da aikansu musamman shi Nuhu din sai a tambaye mu lalle Nuhu ya isar da shaida ya isar da shaida inna arsalna nuhan la gami anzir qawmaka min qawli iyyakum azabun qala rabbi inni da'awtu qawmi laylan wa nahara wa lam yajidu du'a illa firara wa inni kullama da'a duk mu faɗi abin da annabi Nuhu ya faɗa mutanen da da amsar da suka bashi sai Allah ya ce wa mutanen da kaji kun ji ashe Nuhu na ya isar da aika ga shaidu da mutanen waɗancan su ce a ai wannan mu mai zamani da su ba yau suka san rayuwar mu balle su isar su yi shaida a kan sai Allah ya saki tambayar mu tambayar iko ya fi kowa sanin abin da ake ciki ina kuka ji wannan labari sai kuka ce annabinka da ka aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo ya babu waɗannan labarai filla filla filla Allah ce to tun da kuka ambaci an ai magana ta ƙare hujja ta tabbata to shikenan mu zan mu ne shaida wa manzanni ko annabi sallallahu alaihi wasallam sai mana shaida yasar sadiqina an sirgihim sai a tambayi annabawa masu gaskiya kun isar da gaskiyar da aka aiko ku da ita idan sun amsa wanda suka amsa suka amsa to Allah ya shirya musu aljanna ta dawwama wanda ko musu yarda ba ga shirin da aka yi musu yas'al sadiqin sidqin wa adil kifin azaban lima kafirai kuma ya shirya musu azaba mai radadi
يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا ubangiji yana tuna mana wato yana tuna annabi da sahabbai wato sha'anin ghazwatul khandaq wato ghazwatul ahzab wato ghazwatul ahzab na daga cikin mashhurai na lokacin yaƙi irin abin da annabi da sahabbai suka sha fama da aka yi yaƙin badar aka kashe kafurai saba'in aka ɗaure saba'in to sai yahudawa suka je suka gaya wa mutanen makka ina amfanin rayuwarku haka za mu bar muhammadu na tsakaninmu ya ya kakkashe muku manyan kuna gani muku ya zo ya maɗa mana garin mu ya kamata mu haɗu mu tumɓuke shi to sai aka kashe kabin ashraf shi mai kulla wannan magana sannan da aka yi yaƙin udu sai aka samu mutanenmu nan ma an mutane wajen saba'in sun yi shahada to daga nan sai suka ce to yanzu abin da za a yi a yi gayya kawai a zo a cire annabi din nan da mutanensa kowa ma ya huta la kiyaye suka gayyaci su mutanen makka suka gayyaci su ghatfan da sauran har da banu quraiza makotan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a zo a taro a yi gayya a tumbuke annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa wai kowa ya huta kuma sai suka taru din dubbai suka taru to annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya wa sahabbai abin da zai faru to da suka taso annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da shawara ga suna da yawa ya za mu yi sai Sulman Faris ya ce mu dai muna da yadda muke a can kasar mu irin wannan in ya zo idan akwai yadda za a tona katan ganuwa a kiyaye gari a hana mutane shigowa sai a yi haka sai aka tona ganuwa manzo Allah ya bada umarni aka tona ganuwa aka yi ta tonon ganuwa saboda kamun su zo su tarar da ganuwa an riga an tona ba yadda za a yi doki ya shiga ciki ya sake fitowa ya shiga cikin gari to ana tonin gano fa sai aka tadda wata fa'a mai ƙarfin gaske ta kakkarya musu dundurusunsu da digansu sai suka yi kukan abin wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna cikin tono amma gashi mun tadda wata fa'a mai ƙarfin gaske ta kakkarya mana abubuwan tononmu annabi ya ce ina wurin yake aka kai shi da ya ga dutsen sai ya ce a bashi ruwa da aka bashi ruwa ya toba sai ya zuba kan dutsen sai ya ce salmanu ya bashi digan da ke hannunsa wato dundurusun da ke hannunsa da ya bashi ya buga bugawa ɗaya sai haske ya tashi fal haka kamar fitila da daddare annabi ya kabbara ya sake bugawa sai wuta ta sake tashi kawo sai annabi ya sake kabbara har har sau uku to duka duk lokacin da ya buga sai sai ainihin dutsen sai ya fashe ya sake buga sai ya sake fashe ya sake buga sai ya sake fashe sai da dutsen ya zama ya riddige to sai annabi ya ce kun ga hasken da kuka ganin nan eh to hasken an mini albishir daga hasken nan sai na hango mutanen hira na hango garurukansu jibril ya ba labari mulkin mutane na zai kai can da na sake bugawa sai na hango farisa sai jibril ya ce mini mulkin al'umma ta zai kai farisa na sake bugawa sai sai sana'a wato yaman ya ce aka ce mulki na zai kai can sai munafukai suna suna rada da juna kaji fa kaji wai yan mutane kaɗan sun zo sun hana mana sakat ko kashi ba ma iya zuwa mu je mu yi saboda tsoron mutane kashi mun tona ganuwa wai don mu kiyaye kanmu kaji na ruɗin mutane wai zai mallaki farisa zai mallaki rum zai zai mallaki sana'a wannan maganan kafurai kenan sai Allah ya saukar masa da kulli Allahumma malikal mulki tutil mulka man tasha wa tanzi'ul mulka man tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bi yadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir gashi wani lokacin ana yunwa a Madina ana yunwa a Madina to annabi sallallahu alaihi wasallam ya yanka mutane ko wadanne inda za su tona aka tona ganuwa aka gama sai kafurai ba suka zo wadansu suka bullo ta gaba mutanen makka ko suka bullo ta yamma sai ya zama kamar an kewaye garin ne da wannan to sai suka rasa yadda za su yi shiga madina ta inda ake shigan gashi an tona rami da suka gani suka ce kai wannan abu da muhammadu ya yi ba irin makida ce irin ta larabawa ina ya samu irin wannan makida sai suka zauna bayan an yi alkawari da banu kuraiza za su taimaki su su wannan kafiran yakin a tumbuke annabi sahabbai din su makwabtan annabi su su banu qurayza din shikenan ana nan su rasa yadda za su yi su annabi sallallahu alaihi wasallam da jama'a suna nan kafirai kuma suna wajen wannan ganuwar to ana nan sai Allah ya jefa wa Nu'ayb Mas'udin Ashja'i imani a zuciyarsa sai ya zo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce masa ya Rasulullah Allah ya jefa mini imani amma mutane na ba sani ba na yi imani da kai na yarda da kai amma mutane na ba sani ba ya kake so a yi sai kai dai ne daga cikin mu in kana da wata dabara da zaka yi ka taimaka ai sai ka yi alharbu kuda dama ai yaki dan yaudara ne yace to ka yabe mini duk abin da na faɗa ba komai ce je ka duk abin da ka faɗa ba komai no ai musu ya je wajen banu quraiza sai yace musu ku makwabtan muhammadu ne kun yi alkawari da shi ba zai taimaki masu yaƙanku ba ko ba za ku taimaki wanda za su yaƙe shi ba an zauna lafiya yanzu gashi kun je kun ɗauko waɗannan larabawa danginsa kuka sani in an zo an soma yaƙin zumuntansu ta larabawa ta motsa aka ce a ɗaga yaƙi sai rana kaza ga watan kaza kuna tsammanin muhammadu zai bar ku ai zai zo yanka ku kamun wannan ranar ta zo wannan kenan yanzu kai da kawo wannan shawara wa mutuna ta bada kai da kawo shawarar nan ga ya mana mafita ita mafita ku gaya wa muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba ku fasa ba za ku yi yaki za ku taimaki shi za ku za ku taimake shi akan waɗannan abokan gaba da suka zo amma lallai a ba ku mutane jarumai a cikinsu kamar jingina su zauna a wajen su yaƙi ya ƙare ko goma sha biyar ko fiye da haka shugabanni in yaƙi ya ƙare za ku mayar musu da su amma in ba haka ba to ina ji muku tsoro in sun ji an soma yaƙi aka ɗaga tuta Muhammad zai zo ya kashe ku sai lallewa yanzu kan mun gane shi sai ya dawo ya tafi wajen su abokan tafiyarsa su gayyan kafiran yace me kuke jira anan wai yahudu Allah tsine wa yahudu ai sun yi yaudara wato sun je sun gaya wa Muhammadu sun yi kuskure na warware wannan alkawari yanzu su ina nadama sun rasa yadda za su yi amma Muhammadu za su bashi mutane daga cikinmu guda ko ko sha biyar ko ashirin ko arba'in jingina wato ya zo ya kashe za su faɗa da sunan jingina amma don a ya kashe su ne don Muhammadu ya yafe musu ko sun zo nema kar ku ba su da suna jiran ne za su zo su tambaye ku shi ganin sai yahuda ko sai suka zo suka ce alkawarin yaƙi dai muna nan a kai za mu zo amma kun san yau juma'a ne gobe asabar mu asabar ba ma yi ba ma yin aiki za mu zo ranar lahadi amma na kamu mu shiga wannan yaƙi sai kun ba mu jinginan mazajen ku kaman guda shugabannin kan guda kaza don su zo sa hannun mu sai yaƙi ya ƙare mu bayar muku da su ga ce to ai Allah ya tona asirin ku an gaya mana wai za ku karɓi mutanen mu kai Muhammadu ya yanka ya yafe muku sai su ta zagin suka ta zagin juna aka watse a nan kam da aka watse a nan sai Allah tabaraka wa ta'ala sai aiko musu da iska mai ƙarfi dare mai sanyi suka rasa yadda za su yi sun kwana wajen sati uku suna zaune a waje shikenan sai suka ba suka aika wa yahuda to ku kun bar mu muna shan muna shan dari ba ku da haka littafin naku yake ku ce ku mutane littafin haka littafin naku yake warware alƙawari suka ce ai mun zo mun gaya muku da rura to daga nan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wane ne zai ji mana labarin waɗannan mutane mai suke ciki to sai annabi ya kira wane ne zai zo ji mana labarin mutane mai suke ciki har sau uku to daga ba sai aka amsa masa wanda ya amsa masa zai ce ka je Allah zai kiyaye ka za ka je lafiya ka dawo lafiya amma kar kai komai kai dai za ka je ka ji me suke ciki ne kawai to sai ya tashi ya tafi annabi ya masa addu'a ya tashi ya tafi da ya je sai ya shiga cikinsu ya shiga cikinsu ga ɗari ga iska ga komai amma shi annabi ya masa addu'a ba zai yi ɗarin ba to da ya je sai ya zauna kusa da su sai ya ji abu su bayana yana cewa ita sai na dadda abu su bayana yana jin dumi katin tumbin sannan ba don annabi ya ce kar in yi komai da na jefa masa kibiya ya mutu amma kuma annabi ya ce kar in yi komai sai na je na ce jama'a kowa ya sanna kusa da shi ina so in yi wata magana kun shirya eh mun shirya to kowa ya sanna kusa da shi to sai shi ainihin wanda annabi ya aika sai ya kama nun kaga ni ne wane kai ma ni ne fa wane to shi ga sai ka ce to an shirya eh to mu koma gida wannan wurin ba wurin zaman mu bane ga iska ga sanyi ga dari ga yahudu sun warware alkawari mu koma gida haba sai suka ci haba kana shugaba in kai wannan ai zai abun kunya ce bari ma ku gani sai ya tashi haura kuma sai ya manta ma bai kunci kafar raƙumin na gaba ba to daga nan kowa sai ya ta kiran mutanensa ayya annaja annaja annaja annaja bismillah da Allah ku mu tafi gida mu tafi gida mu tafi gida to sai Allah ya watsa su ya aiko da iska mai sanyi ya aiko da mala'iku suna kakkarya musu tantinsu suna kifar musu da tukwanensu suna buɗe musu da ƙasa a idonsu suna jifansu da duwatsu sai suka tashi kayan da yake mai nauyi suka bari kayan da yake mai sauƙi suka ɗauka suka gudu da shi to shine za mu karanta a nan a yayi walizina amanu su kuma mutane alikun ziyar kun yudun fa arsalna alaihim rihan muka aiki rihan wata irin iska mai ƙarfi in ake riyar to iska kenan ta azaba in ake riyaha to iskoki iska kenan ta rahama fa arsarihan wa junudan lam tarauha da kuma wata rundunar da ba ku a ganin ta sune rundunar malaiku wa junudan lam tarauha wa kana Allah sani Allah haka yake basiran mai gani ne bima ta'amalu daga abin da kuke aikata
إذ جاءتكم من جاءوكم
إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ ذهبت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ ذاقت الأبصار وبلغت القلوب الهناجر وتظنون بالله الظنون إذ جاءتكم لوكة وأن الرمنا سكتوا من فوقكم تقبدكم ومن تحت ومن أسفل منكم تقصدكم وتتهنى مكة جنا وإذ ذاقت الأبصار لوكة إدو يقالي يبر wurin zamansa saboda tsoro wa balagat alqulub alhanajira lokacin da zuciyoyi suka kamar za su fito su ga me yake faruwa ne har sun kawo yin makogoro zuciyoyi sun ji tsoro kamar za su fito ido ya gwaggwa ne saboda tsoro wa zaqat al-absaru balagat al-qulub al-hanajir wa tazunnuna billahi dhununa a lokacin da zato yayi yawa mu'minai sun yarda sun ce tunda annabi ya ce muke da nasara to muke da nasara suna zaton azzununa zato iri iri billahi da Allah waɗansu masu imani suna ce haza ma wa da Allah wa rasulu wa sadaqa Allah wa rasulu wanda wasu da imani ko suna ce la maqawa lakum farji'u ba wurin zama a nan ba wurin tsayawa a nan ya kamata ku koma gida ku shirya ku shirya saboda ku samu zaman lafiya da waɗannan mutane ku shirya da su ku samu zaman lafiya da su وتظنون بالله الظنونا
هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا كمان زنونا dinnan kamar rasula da wanda zai zo nan gaba da irin su wannan alifin aliful itlaqi dinnan yana nuna tarihin alqur'ani da yadda tabi'ai suka yi wa sahabbai ladabi in an ga wani rubutu ya zo ya saba da ka'ida amma haka sahabbai suka rubuta shi to tabi'ai dole sai su bi akan wannan wannan alifin da aka sa a gaban nu'arra to wannan an yi wa sahabbai ladabi ne aka tabbatar da wannan rasmi na usmani ya zama kowane qur'ani aka duba za a ga wannan irin alifin wata zunnuna billahi zununa هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا wannan lokacin ne ba ko wancan lokacin ne fa ubtuliyar mu'minuna aka jarrabi mu'minai wa zulzilu aka girgiza su zilzalan wani irin girgizawa shadidan mai tsanani su ma mu'minai masu imanin وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا الظنون إن كلا ذكي ذكي كينا وإذ يقول المنافقون لو كتن منافقين سكي جوا da munafukai da masu rauni imani munafukai da sabon shiga cikin musulunci masu raunin imani bambancin masu raunin imani da bambancin munafukai munafukai su dai ba su yarda ba ne kurum amma suna jin tsoron bayyana ba su yarda ba ne ba su yarda ba ne kurum komai abin da annabi ke faɗa duk ba su yarda da shi ba amma ba su da ikon bayyana saboda tsoron takobi su ne munafukai waɗanda suke masu sabo shiga cikin musulunci kuma zuciyarsu bata riga ta yi ƙarfi cikin musulunci ba su ne wanda suna fi ƙulubin maradun kamar ciwo na cikin zuciyar na rashin ƙarfi walladai bi gudu maradun suna ce su biyan nan suna ce ah da an ce mu ne da rinjaye kataba Allah da aqali wanda ana wa rasulullah inna Allah qawiyyun aziz mu ne da rinjaye duk yadda aka juya wa inna shunna lahum ghalibuna to yanzu yadda ake ganin wannan mutane wajen fiye da dubu talatin sun zo muku ga mu yadda muke yanzu anya za mu samu nasarin kenan da aka ce an yi mana alkawarin nasara والذين هنالك ابتلي المؤمنون ذو ذلك شديدا واذ يقول المنافقون والذين يقولون مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا القول دا الله يا منا دا النبي يا منا دوكا wato ya zama alkawari ne na rudi ba za mu iya gaba ba za mu tinkara waɗannan mutane masu yawan nan ba amma munafukai ne suke faɗin wannan da masu raunin imani amma masu imani kan za mu jabu suke faɗa nan gaba sadaka Allah Allah ya yi gaskiya manzo Allah ya yi gaskiya suke cewa وإذ قالت طائفة minhum ya ala yasriba وإذ قال طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي أيقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض أوعد الله ورسوله إلا غرورا وإذ قالت طائفة منه يا آل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بأورة إن يريدون إلا فرارا waɗansu daga cikin jama'an munafukan suna gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ala yasrib suna gaya wa mutanensu ya ala yasrib la maqama lakum farjiu yasrib shine sunan Madina kamun annabi ya tare a garin yasrib din nan asalin sunan wato sunan annoba ne sunan kamar yadda sunan wani abu nan laifi dai shine ake ce kamar yadda annabi Yusuf yake ga yan uwansa babu laifi akan ku la tasriba alaikum al-yawma to yasriba din sai aka canja masa suna daga rannan annabi sallallahu alaihi wasallam daga canja sunan annabi ce duk wanda ya sake cewa yasriba to ya istighfar ya tuba wa Allah sunan garin nan daiba daba ba yasriba ba to daga nan ba a kiran Madina da yasriba to kenan wa'annan munafikan ko sun faɗa ne dama don su su ɓata ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya hana a faɗi yasriba din sai suna kiran junan su munafukai din da masu raunin imani ya ali yasriba la maqama lakum farji ya mutanen yasriba ba wurin zama anan ba wurin tsayawa anan ku koma gidajen ku koma cikin addinin ku na da ba zaman lafiya in kuka zauna anan ba za ku iya ba farji ku koma cikin gidajen ku koma cikin addinin ku na da ku samu zaman lafiya da waɗannan mutane la maqama lakum farji ويستعلن فريق منهم النبي ورزق daga cikin su sai su zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam neman izini ya kulu inna buyutana awra ya rasulullah muna roko kun san akwai yahudu da suke tare da wannan kafirai su ko suna bayan gidajenmu ne gidajenmu kuma ba wani ba wata doguwar katanga suke da shi ba yahudu za su iya fada cikin gidan su samu iyalanmu su yi musu abin da ba kyau saboda haka mu za mu kai mana izini mu koma gaggeta zaman security zaman iyalanmu saboda tsoron wa'annan kafiran yahuda banu quraiza inna buyutana aura wato gidajenmu babu babu security wato kaman ko ga katangunsu ne ga jajjeru ko wani mai kama da haka ne Allah ce ƙarya suke yi amma ya bi aure da yiri suna illa firara ba wani rashin security a gidajensu abinda suke so dai su gudu kar su yaƙi kar su yaƙi wannan kafiri abinda suke nema kenan su gudu ba wai gidajensu ne ba su kero ba ya kuna inna buyutuna aura wa bi hiya bi auratin in yuriduna abinda suke so kadai illa firaran sai dai su guji yaƙi ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولو دخلت عليهم من أقديرها ثم سئلوا الفتنة لأتوها وما تلبسوا بها إلا يسيرا ولو دخلت عليهم من أقديرها da za a shiga madina koko da za a shiga gidajen nasu ta ko'ina kafiran su fada cikin gidajensu ko kuma su fada a cikin madina yanzu dai ba shiga madina ba tukuna saboda an yi tonon ganuwa to da za a samu waɗannan kafiran da suka yi gayya suka zo za su yi gidajen gidajensu ta ko'ina su ce to abin da ya sa muka shigo mun shigo ne ku rabu da Muhammadu ku koma addinin ku na da ku samu zaman lafiya in kun ki ku gamu ga ku to shine in sun yi nemi haka hakika wa'annan munafukan za su yarda su yi musu abin da suke nema din su yi fitinata wato ashirka ko arriddata la atawha da sai su yi riddadin su ce to shikenan saboda zaman lafiya su ma ba ruwansu da Muhammadu a zauna lafiya wato dukkan da ne fitar da ta ko ina garin ko ko ta ko ina gidajen la tawha ma talabbazu biha illa yasira ko da Allah ya ya ya ya bari annabi ya musu izinin sun koma gidajen nasu wannan yakin bai taba su ba ai kwana kaɗan za su yi za su mutu mutuwa kuma ana tsere mata ne don tsoro ai tsoro baya raba mutum da mutuwa saboda haka ne ma tara bazu biya illa ya tsira wargar ka wala qad kanu ahadu Allah min qabl la yuwalluna ladabar wa kana ahdu Allah mas'ula wargar kanu ahadu Allah min qabl la yuwalluna ladabar wa kana ahadu Allah mas'ula wa yakin khandaq ya faru ne a shekara ta hudu waɗansu ce shekara ta biyar to in shekara ta hudu ne bara ai kun yi alkawari da aka yi yakin udu kuka gudu sannan kuka, kuka gudu daga yaki kuka dawo kuka ce kun tuba ba za ku sake ba kun tuba ba za ku sake ba aka yabe muku kuka yi alkawari ba za ku sake irin wannan ba gashi bana kun sake kun yi alkawari ba za ku sake ba gashi bana kun sake in kuma shekara ta biyar ne to bara waccan kun yi alkawari ba za ku sake gudu daga wajen yaƙi ba kun yi alkawari to gashi bana kun sake kun gudu daga yaƙi wadda kan ahadullah min qablu la yuwalluna adbar ba za su guje wa yaƙi ba wa kana ahadullah mas'ula alkawarin Allah ko idan an riga an dauka kowa ya dauka ba to za a tambaye shi yaya ya cika alkawarin da ya dauka قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل لن ينفعكم الفرار من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا أي صور متوى guje wa mutuwa ba zai raba mutum da mutuwa ba in kwanansa ya ƙare in dai duk inda mutum yake in kwanansa ya ƙare to zai mutu mutuwa za ta sami walau kuntum fi burujin mushayyada duk inda mutum ya shiga inda ajalinsa ya yi ko da kashewan wani ko ba kashewan wani zai mutu wadda kanu ahadullah min qablu la yawlun adbar wa kana ahadullah mas'ula kullun yanfa'akum firaru in farartum min al-maut aw al-qatl wa idhan la tamatta'una illa qalila qul ya musu ya rasulullah lan yanfa'akum al-firaru har abada wannan gurun da kuka ce za ku gudu kuka yi ƙaryan wai za ku je ku gyara gidajen ku saboda gidajen ku ba security kuna neman ku gudu ne ta wannan hanya ai gudun ba zai amfane ku ya raba ku da mutuwa ba in faratu in kuka yi gudu min al-maut aw al-qatl tsoron mutuwa ko tsoron kar a kashe ku wannan gudun ba zai amfane ku ba wai zalla tumatta'una illa qalila ko kun gudu din kun ga kaman kun tsira din to bayan kun tsira kwana nawa za ku yi wata nawa za ku yi shekara nawa za ku yi ai mutuwa za ta zo ta dauke ku ko mutuwa da kanku ko ku mutu a hannun wani wai zalla tumatta'una illa qalila قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت بالقتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يأتمكم من الله إن أراد بكم سوءا وراد بكم رحمة ولا يجدون من دون الله وليا ولا نصيرا كتنبيزوا in Allah yana so ya kashe su ta hannun bayansa ko kuma ya kashe su ta hanyar Isra'ilu wane ne zai kiyaye su daga wannan mutuwa man zallazi ya tukum min Allah in arada bikum suwan in Allah yana son a kashe ku ko yana son ku mutu wa zai ihana ba wanda zai ihana man da ladhi yazukum illa irarikum su'an idan ya zo za a kashe ku ko za ku mutu wa zai hana awara da ku rahama ko kuma Allah yana nufin zai tsetar da ku waye zai kashe ku in dai yana nufin jin kanku ne ba za ku mutu ba a yanzu to wane ne zai kashe ku ma yafti Allah lil nas min rahmatin fala mumsika laha wa yumsik fala mursila min ba'di qul man zal yazukum ila idradikum su'ana rahma wala yajiduna lahu min dunillahi waliyyan wala nasira idan Allah zai halakar da su tsakanin su su da shi wato ya turo mala'iku mutuwa zo su kashe su ko kuma tsakanin su da bayin Allah muminai su kashe su ko ko waɗansu kafirai din su kashe su to wannan ba wanda zai iya hanawa man zallazi yasmukum min Allah in rada bikum su'a na rada bikum rahma wala yajiduna lahu min dunillahi ba za su samu wani waliyan majibincin lamarin su wala nasiran ko wani mai taimako ya taimaka musu ya raba su da wannan kashewa ko da wannan mutuwa ko da wannan halaka ko da wannan jin kai na Allah in ya zuwa wanda zai iya hanawa alhamdulillah in ba Allah ba قد يعلم الله المؤوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا ياتون البأس إلا قليلا قد يعلم الله المؤوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا ياتون البأس إلا قليلا hakika Allah ya san almu'awwiki na masu tsare mutane su hana su su hana su karsashin yaƙi daga cikin ku Allah ya san waɗannan mutane masu tsare mutane masu tsoratar da mutane su hana su yaƙi minkum wal qa'il li da masu cewa mutanen su halumma ilaina ku taho nan ku taho nan wallahi ku taho nan wai Abdullahi Ubay yake kiran munafukai ku taho nan ku taho nan kar ku yadda za ku mutu za ku halaka za ku mutu za ku halaka halun mai da ku zo nan wajen mu ku zo nan wajen mu wala ya tunar basa ba za su tsaya su yaƙi ba illa qalilan sai kaɗan daga cikin su ko ko sai lokaci kaɗan daga cikin lokatai saboda kafirai munafukai abdullahi ibn ubayy suna kiran su ku zo nan ku zo nan ba wurin zama yau ba wurin tsira yanzu ku zo ku koma gidajen ku ku koma cikin addinin ku na da
أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد نشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا أشحة عليكم إذا جاء القوم رأيتهم ينظروا إليك تدور أعينهم كالذي يغشي عليهم الموت إذا ذهب الخوف سرقوكم بألسنة حدار أشحة على خير أولئك لم يؤمنوا فأبد الله أعمالهم wa kana zalika ala Allah yasira ga su da rowa rowan rayukan su kar su yaki a kashe rowan dukiya haka ga su da shahihu mutum marowaci marowacin gaske ya fi bakilu rowa a shi yasa alaikum fa za ja alkhawfu idan tsoro irin na yau din nan ya zo ra'aytum yanzuru ilayka taduru ayunum kallazi yughshi alayhi min al-maut suna yi maka kallon mutumin da mala'iku mutuwa suka dandanje shi idan suna ina gwaggwa da ido saboda tsoron mutuwa ta zuru ayyun kallazi ya kushi alayhi min mauti kamar mutumin da aka danne mutane mutuwa ta danne shi zai mutu ajali ya zo yana gwaggwa da ido to haka in sun ga tsoro ya zo irin yau din nan haka suke kallon ka suna jin tsoro ashe yasa ne kuma za ji alkawar aitam yanzuru alayka taduru ayyun kallazi ya kushi alayhi min mauti فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة جدال أن سام زمن لافيا su wannan mayaka sun tafi an samu zaman lafiya salakukum bi alsinatin hidadin sai su jefa muku su shiga cikin ku suna jefa alsinatin hidadin wato harusan su masu kaifin nan suna muku daɗin magana daɗin baki a je a karɓi ganima tare da su ta su duna na barkanu la yanquna illa qalila saboda haka ne a shahadan alaikum bai za ja alkawar aidan yanzu ne ka taduru ayinu kallon zai kushe alimin mauti bai za za haɓar kawo idan tsoro ya tafi salakukum bi asad hidadi ashihatan ala alkhair ga su da neman a ba su ganima a ba su ba ta son yaki amma suna neman a ba su ganima ulaika waɗannan alkhair nan ganima ulaika lam yu'minu waɗannan mutane ba su da imani suna sallah tare da kai amma ba su da imani ulaika lam yu'minu fa abata Allahu amalahum Allah ya riga ya ɓata ayyukansu ya lalata ta ayyukansu ba ta da ba su da lada cikin ayyukan da suka yi kaga mutum yana bin annabi sallallahu alaihi wasallam sallah ina tare da annabi kullum yana ganin sa dukkan ayyukan ibada ana yi tare da shi amma da ke zuciyar ba kyau Allah ya ce wannan ayyukan duk ba su da wani amfani ba su da wani lada fa abadallahu amarahum wa kana zalika ala Allah yasira kaman an ce ya Allah ubangiji mutanen da suke tare da annabinka suna sallah a bayansa suna yin abubuwa na ayyukan kirki ya aka ce ayyukan su duk sun ɓaci ya ce ai ɓata aikin makiyin annabi da wanda baya bin umarnin annabi da wanda yake kunsa munafurcin zuciyarsa ɓata aikinsa mu ce aikinsa bayi da amfani wani abu ne mai sauƙi a wurin mu insha Allah
يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا يحسبون العذاب لم يذهبوا وإن يأتي العذاب يودون وأنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا har kafiran sun tafi amma tsoro bai bar waɗannan munafukan ba su a zartunsu har yanzu kafiran nan suna nan bayan gano wannan suna nan alhali ko su ma sun gudu amma duk da haka munafukai suna cikin tsoro suna tsammanin kafiran mayakan din suna nan ya zibu da azaba da ya zabu suna tsammanin wannan gayyar kafiran lam ya zabu su ba ya zibu da azaba da ya zabu wani ya ji lazawu ya dula wannan da za a kaddara cewa wata rana ma su sake zuwa su su waɗannan gayyan su sake zuwa wata rana ma mana to sai su Allah ya sa ran da za su zo mu kuma ba ma da mun tafi ƙauye Allah sa in za su dawo da samu ba ma gari muna ƙauye mun tafi ƙauyuka tun saboda kar ya zama muna gari ma a samu daga cikin mayaka ya hasibu wala azaba da ya zabo wani ya ji lazabu ya waddu suna gurin da wannan badu na fil arabi ina ma da sun tafi badiya sun je ƙauyuka mai larabi da kashin larabawan ƙauye su je su ɓuya wajen su har har mayakan su zo su gama abin da suke su koma su kuma da da su dai labari wani ya ji lazabu ya dole wannan badu na fil arabi ya tsunan baikum sai dai su tsaya suna tambaya ya labarin madina ya labarin madina ya labarin madina in sun ga mai tafiya da ko wanda ya fito ce ya labarin madina sun fi son haka su ɓuya a cikin ƙauyukan mutanen daji wato larabawan daji al'arabu larabawa amma wajen al'arabu to larabawan daji kenan kamar yadda mu fulani in mun ce ba fulatani to in mun ce ba fulatani to ya zo fulatanin daji kenan ba haka ba sai ba za mu ce ba sai mun ce ba fulatani ba kuma an ce fulani fulani to sai fulanin daji yake nufi haka kuma larabawa su arab to larabawan ƙauye yake nufi ai sarna ba ku dauka nufi kuma ma qatalu illa daya koda ba su gudu sun tafi ƙauyukan ba su da nan ba za su yaƙi ba su taimaka muku illa kalila sai dan kaɗan na riya na fitar laifi alhamdulillah Allah Allah bana gafara Allah ji gan mu Allah ji iyayen mu da iyayen iyayen mu da balar mu da wani wanda ta kawo shehu na mu da alheri Allah ya gyara zuciyoyin mu Allah ya gyara zuciyoyin mu Allah ya gyara zuciyoyin mu Allah ya gyara lamarin mu Allah ya gyara lamarin mu Allah ya gyara Allah babu lafiya da zaman lafiya Allah kiyaye mu kiyaye mana addinin mu da mutuncin mu Allah kiyaye mana kasar mu Allah ya mu zauna lafiya albarka ne sallallahu alaihi wasallam shiga dariqa dariqa tijaniya tana da sharadi wanda ya shiga ba zai fita ba ba zai hada da wata dariƙa ba ba zai je ziyarar wasu waliyai ba sai wanda suke cikin tijjani ma duka waliyai Allah muna son su ko za ku da sallah karge ta cikin jama'a sai dai baka zama ba girma iyaye ne musu biyayya jami'in wazifa jami'in zikirin ma ba shan ta ba idan ka yarda na baka ɗaya ga shehu tijjani har ma duk wanda ya je yarda na ba shi ɗari ɗari tambayi wani mai iyaye masa bayani Allah ba mu alherin duniya da lahira Allah ke mu sharrin duniya da lahira Allah biya bukatun mu ya biya bukatun masu neman addu'a wurin mu albarka ne sallallahu alaihi wasallam اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله